أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya ki farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna cikin kitabus saumi kitabin da ke magana akan abin da ya shafi azumi da hukunce-hukuncensa to muna babin babu ƙaunin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idza ra'aytumul hilala fasumu to a wannan babin ne muke ciki ba a tsari a hadisul babi ba sai lokaci yayi muka dakata insha Allah za a ci gaba
Allah رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تهجروا حتى تروا فإن كم عليكم فقدروا له نعم حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له wannan hadisi al-Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Maslama yace Abdullah ibn Maslama al-Qa'labi ya zantar da mu an malikin ya ji daga imam malik radiyallahu anhu an nafi'in ya ji daga malaminsa imam nafi an abdullahi ibn umar shi kuma ya ji daga malaminsa kuma mai gidansa abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ya dalla tabbata ga dan da uban anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam zakara ramadan fa qala yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ambaci watan ramadana ko ya ambaci azumin ramadana فقال سيدي لا تصوموا حتى تروا الهلال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا كركو دوكي أزمين وتر رمضان حتى تروا الهلال سيكون جنجرين وتر رمضان سيان جنجرين وتر معنا شيني alamar ya shigo lokacin ne za a ɗauki azumi wala tuftiru hatta tarauhu kada kuma ku ci ma'ana ku ajiye azumi hatta tarauhu sai kun ga alhilala jinjirin wata shi kuma jinjirin watan shawwal kenan sai an ga jinjirin watan shawwal sannan ake ajiye azumi fa in gumma alaikum faqduru la idan damar da kuke da ita ta diba sama shin jinjirin wata ya bayyana ko bai bayyana ba to damar da ake da ita sai zan babu ta kamar yaya sai zama an masa girgije aka ce ma'ana in gumma alaikum ai in hala bainakum wa bainas sama'i ghaibun in girgije ya sha makance tsakanin ku ga jinjirin watan ko ya bayyana ba za a ganshi ba eh ya fita amma ba za a ganshi ba saboda akwai akwai giragizai to nan giragizan sai suka hana a gani to shine fa in gumma aka ce in ya baku ya buya gare ku faƙduru lahu ku ƙaddara shi in an tuna dai wannan faƙduru lahu an mai fasarori da yawa faƙduru lahu ku cika lissafin sha'ban ya zama talatin shi ne mana faƙduru lahu ai fa akmilu domin akwai riwayoyi da suka fassara fagbiru lahu aka ɗauko wasu riwayoyi aka fassara wasu riwayoyi da shi kamar da al'adar sunna ce yani yufassiru ba'daha ba'da sashen sunna na fassara sashi abinda ba a gane ba a wani wuri sai sai ga wani wuri yayi bayanin abinda ya buya a wani wuri faqduru lahu dinnan sai aka ce fa akmilu iddata sha'bana 30 ku cika lissafin sha'ban ya cika 30 aka ce shine ma'anar faqduru lahu tare da in an tuna an yi fasarori na malamai a iya fahimtar su akan faqduru lahu
حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه إن حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن كم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا عبد الله بن مسلمة قال شيما أن روايتك عبد الله بن مسلمة إني القعنبي وجن بتقباتا تك عبد الله بن مسلمة إني ولما تكن عبد الله بن مسلمة إني شيما وانت عبد الله بن مسلمة أم مالك kaga ya ji daga imam malik da an'ana amma wannan kuma da tahdisi yace haddathana malikun haddathana malikun yace imam malik ya zantar da mu an abdullah ibn dinar ya ji daga abdullah ibn dinar an abdullah ibn umar shi kuma abdullah ibn dinar ya ji daga abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce asharu tis'un wa ishruna laila shi fa azumi shi fa wata watan yakan yi kwana ashirin da tara yakan yi kwana ashirin da tara shine ma'ana ba dindindin kullum ashirin da tara ma'ana yakan yi nukusani shine fasarar asharu tis'un wa ishruna laila fala tasumu hatta tarawhu فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين دوهكا فلا تصوموا كركو أزمي كركو دوكي أزمي حتى تروه سيكون بجنجر وتن رمضان فإن غم عليكم إن أكا فكد شي قبرنكم ko kuma aka yi wa sama girgije wanda ya sha makance tsakaninku da kuga jinjirin watan to fa akmilul iddata 30 ku cika lissafi kwana talatin a ce ku cika lissafi kwana talatin a nan in an ɗauka ana magana ne kan watan azumi shi kaɗai an ce asharu tis'un wa tis'una laila aka ce ana magana kan watan azumi shi kaɗai to don haka fala tasum hatta tarawhu fa in kuma alaikum fa akmilu al'izzata ku cika lissafi to an san lissafin kowane wata ne za a cika watan da ke bi mu na azumin shi za a cika talatin domin an yi dakacan a ga jinjirin wata amma abin da zai sa a tabbatar da jinjirin watan ya fita ko bai fita ba to ya sha makanci menene sama ta yi girgije to wannan girgijen da sama ta yi to sai ya sha makanci tsakanin a ga jinjirin watan to don haka yanzu a cika lissafin watan sha'bana talatin shi ne fa akmilul iddata iddata lissafi ai kaga iddata lissafi ba har ko lissafi mai sai ka ɗauko wata riwaya kamar yadda zance ya gabata cewa sunna sashen tana fassara sashi ai akwai inda yace fa akmilu iddata sha'bana 30 ku cika lissafin sha'ban 30 kaga na kuma ce fa akmilul iddata kawai ku cika lissafi ma'ana lissafin watan watan sha'ban ya cika talatin da sana abu wali حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن جابر بن محيط سمعت عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وقد صاحبها ومن ثالثة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنث الإبهام في الثالثة الإمام البخاري رحمه الله يتي حدثنا أبو الوليد يتي أبو الوليد يا ذا تدموه شيني هشام بن عبد الملك الثالث هشام بن عبد الملك الثالث شيني بيونا الكنية أبو الوليد إنك جاءت حدثنا أبو الوليد وات هشام بن عبد الملك الثالث شين الإمام البخاري كنفي يجي حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة يجي شعبة بن الحجاج يا غنت الدم شيكما شعبة سيجي عن جبلة بن سحيم يا دي جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر اتياج عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول هنا شيوا قال النبي صلى الله تعالى وسلم واتن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم سبودا واتن كرنتو الشي ينا كرنتو أيكتشي mana yana magana da waɗanda ake so su ɗabbaka su fahimci abin da ake nufi da haka za ka isko karanta wa annabi sallam wani bi da baki wani bi a haɗa da baki da ishara da baki da aiki ma'ana da zance da aiki don nunawa kaga ko wanda yake baya ji zai iya fahimtar mai annabi sallam ke nufi wanda bai yi da fahimta ba zai ƙara fahimtar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi don haka yana daga cikin uslubin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam kwatanci ya rika kwatantawa don haka sai ya ce ash-shahru hakaza ya miƙe ya tsusa alaihi salatu wassalam hakaza haka eh ana kwata duk wanda zai kwatanta yana kwatantawa ne ba dan kwatanta ya tsunsa da ya tsun annabi sallallahu alaihi wasallam a kwatanta hali ne yadda manzo Allah din yake الشهر هكذا وهكذا وخلف الإبهام في الثالث hali na uku sai tankwashe lankwashe wannan ibhama kaga ko kurma zai fahimci wannan haka haka sai da ya miƙe duk ya tsosa ga baki ɗaya ka alaihi salatu wassalam haka sannan kuma ya ce haka to wannan sai lankwashe shi fi thalitha kaga yan lankwashe shi ya zama nawa ta 29 kenan goma goma sannan ga tara in an lankwashe daya to shine ash-shahru hakaza wa hakaza wa khanasa al-ibhama sai ya tunkure ya lankwashe ya damke don ta qabada kin qabada al-ibhama fi thalitha a cikin marra ta uku sai ya tankwashe ko kuma ya ya ya ya ya ya ya tunkure watan ibhama kamar rata uku kaga kenan wata na yin 29 shine ma'anar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وعظموا لرؤيته فإن بي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين حدثنا آدم قال حدثنا شوبا قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا آدم معنا آدم بن أبي إياس رضي الله تعالى عنه حدثنا هذا تدم قال حدثنا شعبة yace shubatu ibn al-hajjaj ya zantar da mu qala hadathana muhammad ibn ziyad yace muhammad ibn ziyad ya zantar da mu qala yace sami'tu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu yaqul yace ya ji abu hurayra yadda Allah tabbata gare shi yana faɗa yace qala an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam aw qala qala abu al-qasim yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace au ƙala ko kuma ya ce ƙala abul kasimi rawi na shakka saboda haka ya zo da su guda biyu shin ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce ko ƙala abul kasimi ya ce eh to saboda shakka don adalci da adalarsu da kaffa kaffa da taka tsantsan don kasu faɗi abin da ba shi aka faɗa ba suke irin wannan uslubi ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko ko a a cewa yayi Abul Qasim yace wanda Abul Qasim alkunya annabi sallallahu alaihi wasallam ce har a cikin at-Taura da Injila kamar yadda abinda aka ruwaita daga Sayyidina Ali akan sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je khaibara wani malami daga cikin yahudawa malaman yahudawa sai ya miƙe ya zo ya samu sayyidina ali yana yana huduba akan mimbari sai saiti da sayyidina ali yana rike da takardu sai ce siflana abul qasim sifanta mana abul qasim ya abul qasim yake yana so ya ji ya sofi annabi sallallahu alaihi wasallam suke kaga wannan sifar alkunya annabi sallallahu alaihi wasallam ce har a cikin at-taura da linjira to yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma yace Abul Qasim yace sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi ku yi azumi ku dauki azumi li ru'yatihi a yayin da a lokacin da saboda lamin nan yana nuna zarafi zarafiya eh wasu kuma suka ce yana nuna ibtida'i sun liruyati yana nuna yaushe za a fara kaga ibtidai kenan ehe wasu kuma suka ce a yana nuna zarafiyya sumu liruyati ai inda ruyati ko waqta ruyati shine man kamar aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl liduluki shamsi ai inda duluki shamsi ko waqta duluki shamsi shine ma'anar lamin din صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم كما كأجي أزمي شيني كتشي كأجي أزمي شيني إفطار وافطروا لرؤيته شيني فطر فيه وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم إذن دي غبي واتم أكا رسم مكو دغاني شي da gubbe daga gabawatun abinda aka gabawa adamul fahmi au adamul ilmi rashin gane abu shine gabawa to in kuka kasa gane shi wannan isti'ara ce aka yi an yi isti'ara dangane da rashin gane shi sai aka kawo wani lafazi shi kuma mai magana dangane da rashin gane ba dangane da rashin gane ba shine gubbiya fa akmilu iddata sha'bana 30 ku cika ƙididdigar sha'aban talatin kaga fa aka milil iddata talatin an gano iddata lissafin kowane wata kenan da wannan riwaya fa aka milu iddata sha'abana talatin to حدثنا عاصم بن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شعرا فلما قضت عنه عشرون يوما لدى أو راها فقيل له إنك حلمت ألا تأكل شعرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن إكرمة عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راحا فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا أبو عاصم أبو عاصم يا ذا تدموا عن ابن جريج يا كربودك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن يحيى بن عبد الله بن سيفين يا جدك ويا كربودك عبد الله يحيى بن عبد الله بن سيفين عن إكرمة بن عبد الرحمن ya ji daga ikirma ibn abdurrahman an ummi salama shi kuma ya gabo daga ummi salama radiyallahu ta'ala anha anna nabiyya sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam ala min nisa'ihi shahran annabi sallallahu ta'ala wa sallam ala yayi rantsuwa min nisa'ihi ba zai shiga daga watan zuwa wajen iyalan shi ba shahran tsawon wata guda su kutub ala ba ila'i ba ne al'ila'u shari'i ba shi ba ne haka malamai suka ce alanan ai halafa kawai ya yi rantsuwa mujarrabin rantsuwa ne kawai ya rantse ba zai shiga wajen iyalansa ba tsawon wata guda shi ne ma'anarsa amma ila'i shari'i wannan aikan wata hudu ne eh wata hudu ne lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur kaga wannan shi ne shari'i amma wannan dai ala daga wata rantsuwa ne annabi sallallahu ta'ala sallam ya yi rantsuwa wata min nisa'ihi ba zai shiga wajen matansa ba tsawon wata guda falan ma ma za ta satun wa ishiru na yawman lokacin da kwana ashirin da tara ta shuɗe gada auraha gada sai ya sammako ya zo da sassafe auraha ko kuma ya zo da yammaci rawi na shakka gada ne uku raha ne ko kuma a raha yana da ma'ana biyu in an tuna irin wannan ya gabata ba wuri ɗaya ba ma cewa raha da gada suna da manoni daban-daban an ce raha ya taho lokacin yammaci daga rawa rawa an gane kuma yakan zo da ma'anar mujarradu zahar tafiya kawai ya tafi ya tafi raha bi ma'ana zahaba ba tare da akari da lokaci ba raha zahaba to shine yace ko yana da wannan ma'ana ta lokaci ma'ana ya zo da yammaci aura ko kuwa ya je taho kawai faqila lahu sai aka ce min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya fara da dakin ummul mu'minin Aisha haka tace yana shigowa ran 29 bayan kwana 29 da rantsuwar to waje na fara zuwa daki na fara zuwa to faqila lahu sai aka ce da shi innaka halafta Allah ta dukula shahra ya rasulullahi gashi kuma kai rantsuwa ka ce ba za ka shigo ba wajen iyalanka har wata guda su fitum kuma yanzu gashi ka shigo faqala sai ya ce alaihi salatu wassalam inna ash-shahra yakunu 29 yawma ai wata yake yi 29 don haka har yanzu rantsuwar bata saba ba abinda aka yi ba saba ba haka inna shahara ya kunu tis'atan wa ishirina ya ce sani dai wata ya kunu yana zama wa tis'atan wa ishirina yau ma kwana ashirin da tara ma yakan yi hakan
عن حميد عن انس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت وكانت ينفر تدريجه فأقام في كل يوم تسعة وعشرين ليلة ثم نزل الآن يا رسول الله آلين شهرا فقال إن الشهر يقول تسعا وعشرين حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال آل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نسائه وكانت فكات رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين الإمام البخاري حدثنا عبد, عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله يا من تدموا shi kuma ya ce ƙara haddasa Suleiman ibn Bilal Suleiman ibn Bilal ya zantar da mu an Humaydin ya ji daga Humayd ibn Tawil an Anas ya ji shi kuma معناها كربولة عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال آل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نسائه يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا يرنطوة بذي شيغا وجن إيالان سبا واتن قومة قدا وكانت انفكت رجله أولا لوكتين رجله كفر النبي صلى الله تعالى وسلم انفكت تاسامو gusdewa ma'ana watan kaman abin da gashi da ake ce da shi a ba kariya kariya ba ta targaɗe gocewa kashi ne da kashi sun haɗu to sai ɗaya ya zame daga inda yake to zamewa kashi daga inda yake shi ake cewa gusdewa ko kuma wata gocewa shi ne amma shi kariya kashin ne karan kan shi zai kare to daban yake wani inkisari ne wannan fa aqama fi mashrabatin 29 layla annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya ya zauna fi mashrabatin watan a ɗakin garka mana ɗaki kamar na waje 20 layla 29 layla kwana 29 sun manazala sannan sai ya sauko ya fito faƙala ya ce ya rasul faƙalu sai iyalansa suka ce ya rasulallah ya manzan Allah alai ta shaharar wata guda fakarantse wata guda fakarantse faƙala inna shahara ya kunu tis'an wa ishirin inna shahara ya kunu tis'an wa ishirin watan wata yakan yi kwana watan ishirin da tara kaga wannan yana karanta da abubuwa da yawa duk abin da mutum zai haɗu da shi daga iyalansa ya haƙuri faƙad laqiya watan wanda ya fi shi khairul bariya ya sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wanda ya fi wani eh kamata yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata tarbo da da da da marmari da sauransu da jin daɗi to amma sai ya samu wannan magana ai wata ɗaya kace ya rasulullahi kuma watan ɗaya bai shiga ba wasu suka ce to abin da yasa suka yi haka su a kullun masu kwaɗayin neman ilimi ne ba rashin nuna watan marmari ba ne ko kuma rashin haba ba shi ba ne wani ilimi suke so su koya ciki to ya lamarin nan yake tun annabi sallallahu alaihi wasallam shari'u ya ce wata guda 29 ta yi ya dawo to ya wannan bayanin yake kaga cikin bayanin su sai al'umma ta samu ilimi sai ta samu ilimi da haka wasu abubuwa in sun faru za ka ga watan wani ba'isi ne zai sa wani ba'isi ne shi abin amma dan wani abu ya faru eh dan wani abu ya faru kaga wani ilimi ne za a samu ta sanadiyyar wannan tambayar da suka yi kaga an san an karu da wato mutane na yin kwana 29 yana yin 30
باب شهر عيد لا ينقصان باب شهر عيد لا ينقصان باب تقديره هذا باب الإمام البخاري إن كجيات باب دتنويني تو wannan khabari ne ana kaddara masa mubtadansa shine haza haza babun shahara idin la yanqusana watanni biyu na idi ba sa nusan ma'ana ba sa tauyewa watanni biyu na idi ba sa tauyewa aka ce watanni biyu na idi kamar yadda nassin hadisi ba da za mu karanta yanzu shine ramadan da zulhijja watan ramadan da zulhijja an arama ramadana kiran shi shahar idin tare da ba cikin shi ake idin ba a cikin shawal ake idin cikin shawal ake idin amma saboda abinda za aka dangana shi idin ga ramadana saboda girman ibadar da ake yi shi kan shi idin godiya ga Allah ne an kammala an kammala wannan ibada ta azumi sai a je a idi idi matsayin godiya ga Allah an gama azumin watan ramadan kamar ka gama azhar kayi tahiya kayi komai sai ka ce assalamu alaikum kuma assalamu alaikum ne ga watan Ramadan to da ka sai aka bashi watan dangana idin ga ramadana tare da ashawal ake shi shi kuma zulhijja goma ga zulhijja an dangana aka ce shi zulhijja ne shi ma shaharu idin ne kaga shi fa wabihu shi karara ba wani iskali a ciki to waɗannan su ne shahara idin watanni biyu na idi ramadana da zulhijja la yanqusa ne ba sa yin nusan kamar da zamu ji maganganun malamai da fahimtar su akan menene ma'anar wannan hadisi domin kamar yankuwa ne al-Imam Bukhari wannan tarjama yankuwa ne daga cikin hadisin hadisul tarjama hadisul babi قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام قال أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله واتن يجي قال إسحاق يجي إسحاق ياتشين إسحاق بن سويد إسحاق بن سويد ما إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنزلي المروزي ونداك في سند إسحاق بن راهويه با وانشد الإمام البخاري كأبنه قال أبو عبد الله قال إسحاق إسحاق يجيشين إسحاق بن سويد وإن كان ناقصا ko an gan shi a tauye a lissafi ɗaya daga waɗannan watannin ko ramadana ya tauye ya yi ishirin da tara ko zulhijja ya tauye ya yi ishirin da tara fa huwa tamamun a wajen lada cike yake cikakke yake a wajen lada a wajen fadalarsa cike yake ko ku a haƙiƙarsa cike yake ku ne dai wata kudura ta Ubangiji ta hana ku gan shi, lokacin da kuke lissahi, tubarar mai hita ba, lokacin da kuka gan shi, barar mai hita ba. Eh, to don haka aka ce daga cikin ma'anoni kamar da zamu ji nan gaba, fahimtar malamai, watan shi bai tawaya. Mana bai tawaya a lada, bai tawaya a fadala, ko da ya tawaya a lissafi, to bai tawaye ba a fadala ko alada ta aiki ko kuma a'a bai tawaya ma asla hakikatan baya tawaya to ya aka yi wani bisa ga yashin tara wani dalili ne wanda da gare ku ne wani dalili ne wanda da gare ku ne wataƙila watan ba a samu ganin shi ba lokacin da ya dace a gan shi da an samu ganin shi lokacin da ya dace a gan shi za a ga lissafin shi ya cika talatin daidai to wasu ka shi ne ma'ana وهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص وقال محمد واتن الإمام البخاري دكينة وسسني ما لمن شراه نسيه البخاري سنكيكو مو أتكين قال محمد إن ذا الإمام البخاري يجي أنا محمد بن يكي نفي وسكتي دكنسي يجي ai kaga sunansa ne Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari da kanshi yake wasu suka ce to gaskiya bai saba haka ba yace qala Muhammadin yana nufin kansa a bai saba ba abin da ya saba da shi kuma abin da aka fi sani shine qala Abu Abdullah ba can baya faɗi ba in dai magana shi ce zai ce sai ce qala Abu Abdullah Abu Abdullah ya ce al-Imam al-Bukhari kenan wasu suka ce ba shi bane akwai riwaya tabbatacciya daga Muhammad ibn Sirina don haka Muhammad ibn Sirina ne yake nufi da yace qala Muhammad Muhammad ibn Sirina ne tabi'i bil jalil ban tabi'in nan abin da yace la yajtami'ani kilahuma naqisun ba sa haduwa watan ramadana da watan zulhijja ba su haduwa kilahuma dussu duka naqisun kowanne ya zama ya tauya 29 a shekara guda aka ce ana nufin a shekara guda ma'ana a shekara guda ramadanin wannan shekarar ya yi nusan zulhijja na wannan shekarar ya yi nusan ba su taɓa haɗuwa cikin yin nusan a shekara ɗaya aka ce shi ne abinda muhammadu sirina yake nufi a nan wasu kuma suka ce la'ayi ta mi'ani kilahu ma'ana ba zai yi ba dukkansu watan su yi nusan
حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق بن سويد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد بن حضاع قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان شهر عيد شهر عيد رمضان وذو الحجة
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق يعني ابن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حاء وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحظاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة وذو الحجة الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا مسدد يجي مسدد ابن مسرخط يا بنت قال حدثنا معتمر يا معتمر بن سليمان حدثنا معتمر شيني معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان كاغا مسدد يا جدقا يا كربا دقا معتمر بن سليمان قال سمعت إسحاق يجي ياجي إسحاق وني إسحاق شيني يعني ابن سويد ينا نبي إسحاق بن سويد وانشان دم كوتو عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ياجي كويا كربو دقى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبيه ياجي دقى بابنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيكما ياجي دقى النبي صلى الله عليه وسلم ها الإمام البخاري توريك إيه وانا إسناده إن كان مكوتو ma'ana rike wannan hanya in ƙara maka wata hanyar wannan hadisin ya zo ta hanyoyi biyu wa haddathani musaddadu kuma ba ka ga sai kawo adafi wa shine aqfu riwayatin ala riwaya adafin riwaya kan riwaya wa haddathani musaddadu haka ma har wa yau musaddad ibn musarhad ya zanta jami قال حدثنا معتمر يتي معتمر بن سليمان يا ذن تدني عن خالد الحذاء يا جدك خالد الحذاء تونن يا كفي هكا لورا za a ga inda riwayar ta bambanta watan duka imam bukhari ya karba daga daga musaddad musaddad ya ji daga mu'tamir ibn sulaiman inda sarka ta ware ta bambanta su biyu takan mu'tamir kaga mu'tamir ibn Sulaiman a riwaya farko yace sami'tu ishaqa yani ishaq ibn suwaid nan kuma an khalid al-hazza kaga ashe mu'tamir ibn Sulaiman ya karko daga mutum biyu kenan ko marra ta farko ya karko daga wata ishaq ibn suwaid hanya ta biyu ya karko daga khalid al-hazza قال أخبرني عبد الرحمن يجي عبد الرحمن بن أبي بكر يا باني يا باني لا باري عن أبي ياجد كبابنسا رضي الله تعالى عنه يدالا تفتك ليش عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ياجد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبن مايكي صلى الله عليه وسلم يجي شهراني لا ينقصان وتنمي قدابي باسا نوسا معناه باسا تويبا sai annabi sallam sai yayi bayanin su sai ce shahara idin shahara idin ko dai ka dauke shi khabari ne ka ce huma shahara idin ka ka dauke shi khabari abin kaddara sa huma shi da mubtada shi ko kuma ya zama cewa a'a badali ne daga shaharani wancan shaharani la yanqusani ba sa nusar to su ne ba sa nusar sai aka kawo badali dinsa da aka ce shahara idin su ne watanni biyu na idi to inda watanni biyu na idi sai aka yi tafsirin su su kuma ramadanu wa zulhijja watan ramadana wa zulhijja da zulhijja ba sa nusar malamai sun yi saɓani kamar yadda bayani ya gabata akan menene tawilin wannan hadisin shaharani la yanqusani shahara idin ramadan wa zulhijja tawilin sa wasu malamai sun yi maganganu da yawa akai suka ce ma'anarsa ba za su yi nusan ba a shekara guda an fahimta wannan shekarar ramadanan ta yayi nusan kuma zulhijja din ta yayi nusan in dai ɗaya yayi nusan to ɗaya zai yi cika in ramadana yayi nusan zulhijja zai yi cika in kuma ramadana yayi watan cika zulhijja zai yi nusa amma ba su haɗuwa cikin nusan gaba ɗaya a shekara ɗaya wasu kuma suka ce ma'anarsa ba sa nusan kwata-kwata ba wai ba su nusan tare ba cikin shekara guda a ko nukusanin ba su hakikatan hakikatan aka ce wani abu ne zai sha makance ku gabarin ganin su da aka ga lissafin ku sai su nusu wannan kenan wasu kuma suka ce a'a ba sa nusan a daraja na ma'ana ne ko da kun ga sun yi nusan hakikatan amma kam wajen fadala da lada ba sa nusa ba sa nusa fadalarsu da darajarsu saboda ni saboda abin da suke dauke da shi wannan yana dauke da azumi rukuni daga rukunin addinin musulunci wannan yana dauke da hajji rukuni daga rukunin addinin musulunci to wannan ne ya hana su yi nukusani ko sun yi nukusani a ganin idon ku da lissafin ku to ba sa nusan a wajen lada aka ce shi ne ma'ana kai dai maganganu da yawa a ciki
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نفسه ولا نعبد باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا نكتب ولا نحسب wannan babi al-imam al-bukhari rahimahullahu ya akada shi akan zancen annabi sallallahu alaihi wasallam la naktubu wa la nahsubu daga al'ada al-Imam Bukhari yakan yanko wani cikin hadisi sai yanko sai ya tarjama da shi kaga cewa la naktubu wa la nahsubu lafazin wani hadisi ne wanda zai ambata nan gaba to sai dauko ya debo sai ya tarjama da shi ma'ana la naktubu mu jama'a ne mu al'umma ce mu ƙabila ce wadda la naktubu ba mu saba da rubutu ba wala nahsubu ba mu saba da lissafi ba to wannan shine ma'ana
حدثنا آدم حدثنا شعوب حدثنا العقول بن عيسى حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا تكتب ولا نعصب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين
حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا أو هكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا آدم آدم بن أبي إياس يا ذا التدمو شيكم يتحدثنا شعبة شعبة هذا التدمو قال حدثنا الأسود بن قيس يجي أسود بن قيس يا تدم قال يجي حدثنا سعيد بن عمرو يجي سعيد بن عمرو يا تدم أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه حقيقة يا عبد الله بن عمر يجعل الله تبت قريب دند أبن رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى وسلم أنه قال شيكم يا جي النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما يكي صلى الله عليه وسلم يا إنا أمة أمية inna haƙiƙa mu ummatun jama'a ce ummatun ƙabila ce ummatun aka ce manzo Allah mana nufi da kansa inna ibrahim kana ummatan inna ibrahim kana ummatan kaga annabi ibrahim ne amma kace kana ummatan da haka ummatan yakan zo bi ma'ana jama'a eh eh da can yana maganan ummatan minan nas yasqun أمة من الناس يسكون كذا جماعة من الناس يسكون قصة النبي شعيب النبي موسى عليه السلام أمة أمية أمية أمية أكشي واتن منصوبة إلى أم القرى أي ما تصروري ديوة منين أكن في الأمية وأن متانا مكة أن دنغنا سوق أم القرى dangana ga ummul qura shine ma'anar ummiya ko kuma a'a ma'anar ummiya watan wanda yadda yake a bayan mahaifiyarsa bai san karatu bai san rubutu ba to haka al'ummar laraba ba san karatu ba san rubutu ba kamar wanda yake bayan mahaifiyarsa shine daga ummatu ne shi kuma eh daga ummu ne ummu uwa don haka ake fassara ummi babuwa babuwa to wasu ma suka ce ai wannan ummiya ma lafazin hadisin ya fassara ta la naktubu wa la nahsubu ba mu rubutu ba mu saba da shi ba wa la nahsubu ba mu lissafi ba mu saba da shi ba fassara ummiyatun inna ummatun ummiyatun to me fasara shi la naktubu wala nasu aka ce shi ne fasara shi malamai dai da yawa sun yi maganganu aka ce to ai akwai daga larabawa da suna karatu suna rubutu aka ce eh waɗannan a matsayin nadiri ne ba su shahara ba bai daidaitu ba a cikinsu rubutu da watan lissafi ko rubutu da karatu wannan bai daidaitu ba sai can jefi jefi a samu wani a ce wane ya iya rubutu wane ya iya lissafi wane ya iya karatu wannan aka samu jifa jifa amma wannan samu jifa jifa ba zai hana fa a hukunta al'ummar ko jama'ar ko kabilar da abin da shine mafi rinjaye ba shine rashin karatu da rubutu din a wannan bayani an shayi shi cewa dalili wanda Allah subhanahu wa ta'ala yasa kabilan laraba suka zan ba su rubutu ba su karatu ko ba su lissafi Allah zai ta da annabi alaihi salatu wassalam wanda zai zo da abin da ya fi ƙarfin masu karatu masu rubutu domin ya zama mu'jiza karara an san inda ya tashi ba wani dalibai an san inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi an san inda aka haife shi an san a tsakankanin wace kabila ya rayu shin ya rayu a ƙabilar da suke karatu suna karatun littattafan mutanen farko balle a ce tsananin karatun yasa ya ƙware shi ma yanzu yana yin nashi shi ne ka ce babu ba shi ba ne babu don tafi turon da mujiza الشهر هكذا أو هكذا wata haka za haka yakan zamo ma'ana kwana 29 au haka za ko kuma kwana 30 ma'ana wata yana zamowa kwana 30 kuma yakan zamo kwana 29 shi ne asharu haka za au haka za yani marratan 29 ma'ana asharu haka za au haka za wani lokaci ya zama 29 wa marratan 30 wani lokaci kuma ya zama 30
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين مداكتا مداكتا أنا سنوى لوكتي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين